أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لوطن سفر هجرا مزون الله عليه أفضل الصلاة والتسليم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko dai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar ne da aka sani muna karanta wannan risala darasi na bakwai kamar yadda aka sani muna karanta wannan risala shine wasiyatu shar'iyya gashi nan a jiya muna magana akan wasiya a shakhsiyya wanda mutum yake yi wanda ta shafi kanshi da iyalinsa da yake gaya masu kuma Allah da ikonsa wato wani lokaci ana karatun nan sai ni ma abin ya rika bani mamaki ko kuma mutane abin ya rika ba su mamaki yanzu jiya muna cikin karatun nan wani ya bugo min waya bayan na tashi na gani na kira sai yake cewa ana maganan nan da na yi na cewa mutum in ya fara rashin lafiya tun ba sa'a ba magadan nan nashi gudun shi suke yi sai ya ce a yanzu din na abin da ke faruwa kenan ya ce yanzu ma ga nan shi ne ya je ya ɗaukai za su kai shi asibiti ƴaƴan shi sun gudu ya fara amai yana ta amai yana ta gudawa yana ciki kwance ƴaƴan shi yana da yaya maza sun kale shi yanzu shi ne ɗan kanwa wancan ɗin ne yanzu shi ya je suka je suka ɗaukai za su kai sabi a lokacin da na kira shi ce yanzu nan muna hanya asibiti ne su yayan sun gudu sun kyale shi yana jin karatun live kuma aka kira shi aka ce mai wani na nan fa rai irin abin da wasu ake ce a hannun Allah amma yayan sun gudu sun kyale shi kaga abu ne wanda yake yana aukuwa sosai wani lokaci idan na bada misalai ba na son abin ya fito sosai ne a ce wuri kaza ne amma abin nan wani lokaci a aikace ne mutum ne zai zo ya faɗi ya ce ga abin da ya samu ga abin da ya faru kwanakin nan ne magana na ce mutum da iyalinsa ta gani yana amai yana amai yana abin nan ba har ya kasa tashi ya kasa magana wai ka kalli wannan a ce matar da mutum yake aure amma yana amai har ya kasa magana amma da ta zo ta goggoge kawai yana kwance a ƙasa ita ta koma ta rufe ɗakinta ta bari yanzu wannan irin wannan wani irin tunani ne haka to sannan kuma da safe ba zuwa aka yi aka duba aka gabe da lafiya ya to jikin sai kuma kawai yana duba wai su sai ga text nan ta zubo ta muna son kaza muna son kaza ba mu da kaza ba mu da kaza sau to shine kuma da sai dai wani ya karanta text kama ba zo ko dai a ce a tunani na dan adam ai ka zo ka duba ka ce to ya ma mutumin ne kuma ma dai mata miji yana kwanci har ya kai gaba iya magana amma ta iya koma ta koma cikin ɗakin ta ta kulle ta rufe wani irin rayuwa ce wannan ko asibiti ka je duba mutum a lokacin da ka tarar da shi ya shiga cikin wani halin da ya kiɗi ne haka kawai misali ka kai ziyara ka gaida mutum in ba wani uzuri gare ka ba ka iya tafiya sai kaga abun ya lafa zaka za ka ce kai halin da muka tarar da wani mu dan tsaya kan wurin mu jira mu ga yadda za a kwashe ga likita nan an kira da sauran ko ba haka ba an kira likita ya rubo da gudu mu dan tsaya mu ga abun nan ya lafa sannan mu tafi to balle wanda kuke zaune tare da shi kuma ana maganar nan mutane su rika ganin kamar wasa ake yi sai radda aka yi ma mutum tukun karanta a karantar kuma an yi magana maimakon a tunanin to menene gyara su ma sai su ce to ai su ma mazan haka suke shi nan duk karatun sai tafiya banza ko kuma mutum ya ce an yi masa ne in na ba da misali to an yi man ne shi ya sa ta wala ya juzu an yi kabbila ne man la ya juzu taklahu takbili fi hayati na aina din ne ko ko ne na goma waya nan din ne wala ya juzu an yi kabbila ne man la yajuzu lahu taqbili fi hayati ba yana magana shakhsiyat bane cewa kana ayi kaza kana ayi kaza yana ga ma ƴaƴansa yace bai halatta wanda bai halatta ya sumbance ni ba a lokacin da nake raye to yanzu ma kada ya sumbance ni bayan bana nan sai sa ake to ai a rika gawa to wanda bai kamata ya ganta ba ko ya taba ta a lokacin tana raye to yanzu shi ma ba zai iya taba ta ba ko bayan ba ta raye ina fata an gane ku duba wani lokaci mace fa za ta mutu maza su ta damal damal su ta kaka ba a kama ta sai wanda dama zai iya taba ko ya taba ta ba komai a rayuwarta amma yanzu da ta mutu in ba larura ta kai ma ba ba yadda za a asibiti ne an fito da ita ba wani wanda zai iya yin wani abu sai wanda za su iya ta wannan kuma amma kowa ya rika tabawa ba a ce ba ko kowa ya rika kallon ta ba a ce ba lullube ta ake yi gaba daya balle masu dauka a facebook kawai su dauka ba komai a jiki su tura ta duk duniya ma a gani ba daidai bane haka ai wannan kenan wanda bai kamata ya taba shi ba ya ce kada ya taba shi wanda a raye ba zai iya sumbanta shi ba saboda kun ga ai su suna sumbanta juna da yawa wala yajuzu li ayyi imra'atin aw fatatin qariba aw ghariba sannan bai halatta ba ga kowace yarinya ba ta kusa ce ko ba kuwa an tahidda alayya akthara min thalathati ayyamin ma lam yamna'ha zawjuha aw wali amruha wato bai halatta ba wace al-i'tidal a wannan wurin shine idan aka yi rasuwa a gida ba mutanen gidan sukan yin kwalliya ba su yin ado duk wasu hidimomi su bari irin sai dai ma abinci ma a dafa a kawo masu mu saba ma abin fa muka yi gaba daya su gidan mamacin nan mutu yake zuwa ce ta cin abinci a ɗabi'a asalin sunna shine wanda aka yi masu mutuwa dafa abinci ake a kai masu saboda su sun zama mashigulin sun shagala da wannan tunanin abin to a wannan lokacin ba sa yin kwalliya ba sa yin ado ko sai aka ce to bai halatta ga kowace mace ba yace ta yi sama da kwana uku ba ta yin wannan kwalliyar ba ta yin wani abu sai mata shi a zauna irin kace kace ba yi kwalliya ba yi koyi ba duk ana juyayen mutuwa to ba a yin sama da kwana uku to wannan rashin kwalliyar kuma yi tidadin nan da aka yi magana na wanda suke kamar diyarsa ko kannansa ko yayyansa ai kaga ba za su damu da kwalliya ba irin wannan lokacin to wai shine wasu sai suka ce kuma ai wannan ya nuna akwai addu'a uku akwai kwana uku kenan a zaman kwana uku kuma bayan ba ba haka bane sai su zo an magana wani bai san ma inda yake ba sai ce to ai mazhaba mazhabobi sun saba to ai mazhaban da aka fi min ita ce ta malikiya kuma malikiya ce fi faɗa da wannan ma maganan bid'a shi ma duk cikin mazahibul arba din ba wanda ya kai imamu malik akan tsanantawa akan kada a dawo a yi wannan zaman a gungu gidan mamaci bayan an mutu daga makabarta kowa ya tafi inda zaya ina mata an gane to mata misali kannansa ko ƴaƴansa su waɗannan sun samu su yin kwal amma su ma waɗanda suke da mazajen su wanda mijin ya ce zo mu tafi gida to za ta ce tana zaman makokin babanta tana kaza sai ta tafi in mijin ya hana shikenan ta tafiyar ta shikenan an gama abinda za a yi ma mamacin nan babba shine a masa addu'a shikenan ba kuwa ce ko ta kusa kada su yi wannan itidalin sama da kwana uku kuma shi ma da sharadin mijin su bai hana ba ko kuma wali amruha in ba ta aure ba fa in mana'aha in ya hana ta fala tahiddu alayya mutlaqan to kada ta yi man wannan itidadin kwata kwata kada ta yi yassa ce kada ta yi kwace kwalliyarta kada wasu zo su oh mun je mun ga wanci yassa ce fa kaman ma ba a yi mata mutuwa ba ta sha kwalliya ta sha leshi mijinta ne bai ce ta hakan sai a kalita shikenan ai mai addu'a baya da abin nan ba mijinta ne in ya mutu yake da hakkin dole sai ta ki yin wannan kwalliya wata hudu da kwana goma amma ga miji kawai ga wanda ba miji ba shari'a kwana uku ta bayar kawai wa yajibu ala zawjiha wa yajibu ala ko zawjati amma waɗannan su ne amma wata ta wadda take akwai igiya aure tsakani ita wannan ya wajaba an tahidda alayya arba'ata ashhurin wa ashara ayyam wato ashara ayyamin shine taiman wata hudu da kwana goma daga ranan da aka mutu daga ranan za a da lissafi dai kenan har ai wata hudu da kwana goma ba ta sa kwalli ba ta kamar da za ku gani ai kama kama fi qawlihi ta'ala wallazina yatawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikin ku waɗanda lokacin ajalinsu yayi wa yadharuna azwajan sannan sun bar abokan auren su mata kenan maza ne yanzu suka mutu suka bar mata da tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to matan nan za su zauna su tsare kansu ba za su rika yin waɗannan abubuwan da za a faɗi na kwalliya ko na wani abu ba wata hudu da kwana goma suna tunanin wannan miji na su da ya rasu fa idza balaghna ajalahunna idan suka kai wannan wata hudu da kwana goma nan fala junaha alaikum to yanzu babu laifi kenan kaga ɗan uwan miji ma suna da hakkin da za su zo in suka ga ɗan uwansu ya mutu matan nan ta fara kwalliya tun wata biyu ko kuma suna ganin ana fakin a kofar gidan suna cewa wannan fa wane ne ana cewa wane ne ya zo wurin wancan me ya zo yi aka ce jawari ne ba zawarin ta ne ya kamata su hana dole ne su kare ba za su yadda ba za su yadda ɗan uwansu na da hakki ba za ta yi aure ba ba za ta yi wani abu ba sai bayan wata hudu da kwana goma wannan akwai hikimomi da yawa daga ciki daga ciki aka ce wata hudu da kwana goma nan daga cikin hikima shine in akwai wani abu a cikin cikinta na wancan mamacin to wannan lokacin ya isa ya motsa a gane sau da kaga kada tafi da nan wani, wani gida zuwa wani gida sau da ka Allah duk abin da ya akwai hikima a shari'u la ya amuru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة Allah mai ba da shari'a baya yin umarni ya ce a yi wani abu face abin nan fa'ida ne amfani ne ɗari bisa ɗari ko casa'in da tara cikin ɗari amfani ne. Walayen ha kuma ba zai hana ya ce kada a yi wani abu ba illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha sai abin da yake maslahansa ita ce tsantsa ko kuma mafi rinjaye maslaha ne a ciki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala hakimun ne mai hikima ne duk abin da yayi akwai hikima ciki akwai dalili saboda haka za ku zauna ba a zuwa ta zo ta rika shampo tana zuwa tana ta yawo tana shiga nan ta shiga nan ta shiga nan baya halarta ko gaida wani a asibiti ba za ta iya yi ba sai dai in ta ce ba ta da lafiya ba za ta iya yin tafiyar da ta kai kwana guda a wurin ba ko da a ce menene ya faru in wata larura ta sa ta tafi sai dai ta dawo kuma ta kwana ɗakinta in ba wanda zai mata wata hidima wadda ta zama dole ta sau mata abinci ko wani abu an samu sai shiga ta shari'a ta je ta sau amma da ta gama ta dawo kauran amma ba ta bibiya na rashin lafiyar wani na asibiti ba ta yin ta'aziyya ba ta yi duka waɗannan sai bayan wata hudu da kwana goma nan tana na gida ya fito ko saboda haka za ku zo babu laifi wannan in sun zo za su saba ku tare su amma in suka yi wata hudu da kwana goma nan suka gama to wannan falajuna alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf babu laifi akan ku a yanzu amma cikin abin da suka aikata wanda bai saba ma shari'a ba idan aka zo aka ce ana neman ta da aure za aure ta bayan wata hudu da kwana goma ba kwa zuwa ku ce har yaushe kamar dama tana jira ya mutu hakkinsa shine ta gama bashi wata hudu da kwana goma nan daga radda ta gama wata hudu da kwana goma idan wani yana so ya samu ya aura shi ma kafin lokacin ta yi al'amuru abin nan ne kawai tilkal ayyamu ne nudawilu a bainan nas ko wannan ya mutu ko ya shi yasa ma mutum ka tsaya kana tunanin wai ya mutu kai a banza domin dama mutuwa zai yi kai ma din wata rana zaka zo ka tadda shi in ya riga ka ko kuma kai ta fatan ya mutum ma kai ka riga shi amrun mumkin ya ma faru da yawa wallahu bima ta'maluna khabir Allah tabaraka wa ta'ala mai bada labari ne game da duk abin da kuka aikata tunda ko zai bada labari ma'anar shi kenan zai saka muku kuma tunda ya sa abin da kuka aikata na haka zai saka ma kowa in khairan fa khairun ay in kuma sharrun fa sharran in khairan in khairun abin nan khairan fa khair wa in sharrun fa shar haka dai in alkhairi mutum yayi ga alkhairi in sharri ne ko mutum ya zo ya ga sharrin sa Allah ka tsare mu wannan kenan walima ay ruwiya an ummu atiya radiyallahu anha saboda kuma abinda aka ruwaito daga ummu atiya Allah ya kara mata yarda ta ce qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce la tahiddu ala mayyitin fawqa salatin ay kada mace ta yi zaman rashin kwalliya shi ne aitidat kaban ta kaba kina ke ta amma ita wannan tunda na ta kwana uku ne aitidat kawai kada ta yi kwalliya kada ta yi ado ita ko wancan mai aitidat shi ne zaman ta kaba da za ta yi to kada mace ta yi haka sama da kwana uku dan yayanta ne ko ɗanta ne ko wanta ne ko wani na kusa da ita ne ya rasu illa imra'atun tushiddu ala zawjiha sai dai in mace ce ta yi mijinta in mijinta ne ya rasu to wannan za ta yi arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi wata hudu da kwana goma ba za a ce yanzu tun da diye shi ce ai mata diya ta fi ma mata a mata daban diya daban ita diya iyaka kwana uku aka bata amma matarsa sai ta yi wata hudu da kwana goma saboda ita ce matarsa ta aure ta shari'a wala talbasu sauban masbughan a wannan lokacin ba za ta sanya kaya waɗanda suke masu kyau ba wanda aka rina masu kyau kamar yanzu a ce a tamfa mai tsada ko wani abu ko leshi kaya da irin yanayin ko waɗanda mutane da irin kayansu wanda aka sani mai kyau illa sauba asbin sai dai tufafi wanda aka yi na auduga ko kuma na sufi amma wanda bai da kyau sosai wanda aka saka irin na sakin nan wanda baya da ban sha'awa sosai wataƙila ce za da sai a nemo zanen saki irin wanda yan tv ke sawa dan ta kamar jannan wani abun na harika sawa ko baki ba dole bane wannan a dai sa ta kai ta zanen wanda ba mai sha'awa ba ba irin na ban sha'awa kamar irin zanen zaman gida da amma wanda ba ba wannan jiki ina fata an gane wala tattahil wala ta rika sa kwalli ba kwalli yana sa mata ado saboda ka ba za ta sa kwalli ba daga ranar da mijin nan ya mutu ba za ta ƙara sa kwalli ba har sai ranar da ta gama ta kaba idan idan tana ciwo ba kwalli za ta sa ba matsayin magani sai ta nemi maganin ido da ake sawa wanda ake sa yanzu irin na drop don kwalli yana ƙara ado shi yasa mu maza aka hana mu sawa sai da daddare idan kana da buƙatar ka sa kwalli irin wannan osmod wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da cewa a rika tashi daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau a ce mutum yana da shi wani lokaci zuwa wani lokaci sai mutum ya rika sawa kuma yanda aka tabbatar da ake sa shi shine a kun a idan dama sai mutum ya sa so uku a idan hagu sai mutum ya sa so biyu ina fata an gane kuma ana yin wannan ne da daddare saboda da safin ka tashi sai za ka yi sallah su a riga abin nan sai ka wanke shi kenan kada ka fito amma sauran wannan burbudin da ya rage a idon wannan ba matsala amma dai kada a sa da rana maza ba sa su ba sa su ba ka sa da rana sai sa da daddare lokaci zuwa wani lokaci yana da fa'ida matuƙa sa shi ina ba ta gane amma mata lokacin da suke ta kaba ta kowane hali ba za ta sa ba kun ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu matan suka tura suka ce gashi nan wai tana ta kaba amma yanzu idan tana ciwo ta sa kwalli annabi ya ce kada ta sa suka ƙara matsawa annabi ya ce kada ta sa suka ƙara matsawa annabi ya ce haba jama'a duk saukin da Allah zai mana yayi mana kar ku manta fa a jahiliya mace shekara guda take yi shur babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da take yi a wulakanta ta a sata ɗakin shara a hana ta kaza a hana ta kaza amma duk musulunci ya sauƙaƙa maka kuma ku matsa game da yace kada a sa to haka ba za ta sa kwalli ba in idan ya dame ta ta samu magani da ake sawa na asibiti ta rika digawa a idan wannan babu laifi za ta iya shafa mai amma sharɗi ba mai kamshi ba da sauran wanda kada fata ta tafafface ko wani abu za ta iya goge kauje saboda kada kahawunta su lalace wannan duk za ta iya yi amma kwalliya mai girma ba za ta yi ba kamar irin wanda suke sa jiki yayi kyau kamar wada'u abin nan ba wala tatayyab ai ba za ta sa turare ba illa inda adna tsuhriha sai dai a lokacin mafi karancin sadda za ta yi tsarki abinda ake nufi nan sadda in ta al'ada ta gama ai shari'a ta ce ta dan sanya abun nan turaren miski dan kaɗan akan auduga ta dan goggoga a wurin da al'adan ta wannan saboda nishaɗin ta da wannan ba hana ba illa ga bi nubdatin min qustin ta samu dan wani yanki na auduga ta sa au asfarin ko wani abu dai wanda zai dan sa dan kadan dan gutsuri ta dan sa irin kayan da ake lika wannan ne kyalle kyalle ko wani abu mai dai wanda zaka goga wadhalika bi an tatruka tazayyun bil huli wal jawhal mujawhara wal jawharat abinda dai ake nufi nan za ta daina sa sarkoki da kwalliya da warwaro da agogo da wane ne dan duk waɗannan su ne mata kyau ita mace ta sa zobe ta sa waɗannan warwaro a wuya ko ta sa a hannu waɗannan masu wannan motsin a hannu da sauransu awarwaro suke ce masa ko da na kafa da na abin nan ba za ta sa ba wasu suka ce idan a gashi ne gashin ta zai wawwatse sai ta sa wani kyalle mai kaman yadi irin wannan abin da suke sa kamar ribbon akwai wanda shi na ba na mai kyau bane ba na kyalkyali bane amma shi kamar an yi shi kamar yanayin gashin ne sai a yi wani dan abu abu sai ta nade da shi idan wannan dan ta nade ne ta tsara gashin kada ya kudu su ba komai amma ta sa mai mai kyau wanda ake sawa ribbon na ado akan ba za ta sawa ya fito saboda haka waɗannan su ne abin da za ta yi ba za ta yi waɗannan ba amma sauran maganganu da ake yi na al'ada su kuma wannan al'ada ne ƙarya ne babu su a shari'a kamar a ce ba za ta riƙa kwana ita kaɗai ba a ɗaki sannan in ta zo kuma dole sai dai ko da suna rike da tarbi sannan dole sai tana sanye da hijabi ko da tana cikin ɗakinta ko kuma in za ta fita sai ta riƙe wuƙa ko ta ɗauki wata wani kududdurin wata wuƙa ta riƙe riƙewa a hannu ko duk in tana yawo cikin gida ko cikin gida fili ba za ta iya fitowa ba dole sai tana ɗaki ba gaskiya ba ne idan tana jin zafi ko tana son ta ɗan miƙe ƙafafunta ta samu ta zazzagaya a cikin gida amma waje ne aka hana ta fita ko kuma inda yake akwai waɗanda in ta fito da ta fito za su ganta amma inda ba za a ganta ba za ta ɗan zazzagaya cikin gida ta miƙe ƙafafunta saboda zama wuri ɗaya sai damu mutum to tana ɗan zazzagayawa cikin gida wannan ba hana ba to in za ta fito ne za ta sa hijabi amma cikin ɗakin ta ba dole bane sai ko da yaushe tana cikin hijabi ko tana riƙe da sarbi ko kuma ce dole sai ta yi ta kallon gabas ko da yaushe ko abinci za ta ci sai a ce sai dai ta kalli gabas wannan duk al'ada ne ko in za ta shiga bayi irin kamar nan irin namu ne na talakawa fitowa za ta daga ɗakin ta zo ta je ta abun nan sai a ce to ai wayan sai ta rika tafiya a hankali a hankali ko saboda mijin yana ne yana binta yana rarrafe ina miji na can ko dai yana jin daɗi ko yana cin azaba ina zai wani fito da rarrafe da zai fito da ba sai dawo ba ina wane shi ai ai riga an sa shi wurin nan bai isa ya fito ba ba magana a fito a fito ai ina balle har ya rarrafe waye biyo yana rarrafe saboda kai ta rika bi a hankali a hankali tana tafiya ba daidai bane ko kuma a ce wai ranar da aka mutum sai wasu tsofaffi sun zo sun rika yin wani karatu wai sun shigar da ita ta kaba kenan sannan kuma ranar da za ta gama sai sun zo an ƙara yin karatu an fitar da ita ta kaba kenan har a ce sai an yi waina ko an yi gumba an yi wane ne wane ne duk an daddafa an rarraba saboda duka wannan duk ƙarya babu shi a shari'a in sadaka ake so a mamacin wannan koyaushe ana iya mai sadaka da fata Allah ya kai lada kabarin sa amma ita a ce sai ta yi wata hidima ko sai an yi wani abu a dafa abinci wasu su duka kai mata zannuwa a ita buki kaman buki wannan duk babu shi ga shari'a na'am ni kace eh eh na gane eh eh to wannan in za ta fito ai shine nace in za ta fito daga daki wannan shine aka ce ta sa saboda ai wani yana iya fitowa ya ganta ba daidai kaga ba daidai bane in za ta fito daga hijabi wannan in daga dakin ta ta fito tsakar gida ko ta fito ta zagaya cikin gida ta kuma mutane na shigo ai kaga dole zai inda ake tunanin wani zai zo dole ta sa a rufe wannan za ta yi haka mu dama musamman shiga bayi ma daga cikin gida tun da bayi wani waje ne ai bai kamata ko namiji ne ma ya shiga ko namiji ana son ya rufe wani abu ya shiga sai na abubakar aka yi ko ya shiga bayi ko ya je bayi na abun nan sai ya lulluɓa kan shi ya naɗe shi ya yi kamar ya yi rawan don cikin gida ne inda ba rufi gare ba ko abun nan ma mutum ya rufe kansa ya fi kyau so da haka waɗannan akwai abubuwa da yawa ko kuma a ce dole ne sai ta yi takaba da wani zane na musamman kuma in ta gama zane na musamman a ta rige-rige ana rige-rige kan zanen wannan zanen wai tamfi ake yi da shi saboda wai wadda ta ce ta haihuwa ƴaƴa suna mutuwa na ta haihuwa ƴaƴa suna mutuwa ko ko tana bari wai sai a ce ta je ta samo zanen mai takaba wanda ta gama takaba da shi ta daura shine maganin wannan wannan tamfi ne wannan shirka ne ba ba yi ba wani abu da yake shiga tsakanin Allah da bayansa da wani shirme addu'o'i ake so a yi ko menene haka amma waɗannan canfa-canfa ne haka wani an jingina su ga mai takaba babu wannan saboda wannan shine ko da haka ba za a yi ba sai ce wannan tabakkal liya bil bil jawharat wa wada al kuhl wa tib wal wal hina da lalle ba za ta yi lalle ba mai takaba ba ta lalle ko da sallah ne ko za a yi sallah ne tana cikin takaban nan ba wanganan lalle to ai ta ina ma za ta dama ولبس الحرير ko sa kaya masu tsada da alhariri wa ma sha ba zalika da abin da ya kama da wannan wala tajuzu an tukhtaba fi hadhihi al-fatra sannan bai halatta ba kuma wani ya nemi aurenta a wannan lokacin ya mata magana sai dai iradan kamar yadda aka yi magana zai iya magana ta sha gobe to kudi ba yanzu cikin misalin da na yi magana jiya da nake cewa Sheikh Aminu Daurawa yana ba da misali yake cewa ga ga wannan mutum ya mutu yana da kuɗi biliyan ɗaya amma a biya masa bashin dubu ɗari takwas dubu tamanin ƴaƴan miliyan tamanin nake son ci afuwan kamar yadda ya faɗa ne miliyan tamanin ‘ya'yan sun ki to sai ce kuma sannan cikin matan kuma matan shi guda ɗaya kuma abokin shi aminin shi shi kuma na kusa shi kuma yi mata text ya ce in ta gama ta kaba ta sanar da shi saboda yana ciki kwana uku na mutuwa shi yana son ta matan to kaga ya fara maganar neman aure ne cikin lokacin da bai halatta ba ba cewa muka yi kada ya aure ta ba in yana so amma cikin kwana uku nan a yi mata magana aure ba daidai ba ne sai dai mutum ya shagube idan kana son ka san kana ciki sai kai shagube wasu suka yi ta kawo misalai da yadda mutane ke ganewa cewa ko dai kai gaisuwan ta wuce biyu ita gane ka je za ka ƙara dawowa yi sauyi kai ko ko kai mata kyauta wanda zai nuna cewa kana ciki ne ka zo ka bata dubu suka ce bata sun ce sun faɗi da kansu na ce kamar nawa ne za a bata ta gane suka ce ya danganta ga inda take wata in an bata dubu biyar aka ce ki sai biredi ko ki sai ma yara chocolate ita masu tana ganowa tana ganowa da siffar yadda kai mata kyauta da siffar take gano ni kake nufi da kyautar nan suna ganewa sosai haka Allah ya yi su to in aka yi mata kyauta ko aka yi wani abu cewa ko kace din in ta gama ta kaba ta sanar da kai saboda ka ba ta shawara tawo tako amma ka ce muna ciki ba daidai ba ne kana ce haka nan dai kai wata magana ta shagube da za ta nuna cewa lalle akwai isharar da kake yi ka ce in ta gama ta kaba ta sanar da kai za ka ba ta shawara to shawarar nan kai ne ke na yi su kai kai kai kai eh ai ba duka sai na faɗi sauran bane haka din na ciki cewa kamar ya ce ka gaskiya wance ta an yi babban rashi da aka rasa mai gida amma ke ma kuma aishi wanda ya rasa ki gaskiya babban abin nan ne wanda ya same ki ko ka ce wanda ya same ta ko wanda ya rasa ta duk ɗaya ne ka ce wanda ya same ki ai bai ji daɗin zaman aure ta gane ta ko wanda ya rasa ta gaskiya ba sai dai an sha an bar shi a baya ko ka gaskiya wancan wanda ya rasa ki an bashi a baya ta gane ita ta gane wannan su mata sukan fahimci magana saboda ya haka Allah ya yi su sukan fahimci maganar da ke nuna ana son su fiye da namiji in an mai dan dama shi me ga digau ne kai da shi ne ka ga wata magana kai gidan girgau ne amma su da ka shi yasa ba a son magana hira da su kawai a rika zuwa ba wata dalili ka ware su ku ta magana dan kana ne in ka zo za ka rika yi wata maganganun da har in ba ya sa'a ba sai ta rubu ta dauka son da kake saboda ka yi wasu maganganun da ke nuna sai mai son ka zai masu to sai ka ga in kana yawan hira ita ka kayo irin su baka sani ita kuma ta dauka son ta kake kaga ta samu mushkila ba a zuwa ita kira da zuwa ka ba gaira ba dalili akwai dalili na shari'a ana son aure ta ne wannan ba komai mutum ya kokarin sa yana so ya samu ya fito to wannan kenan saboda haka ai kama yukrahu ai lubsul aswad min as-siyad lil jami' kaman yanda ba a son mutane su taru su duka su sa bakaken kaya kamar yanda yan shi ake yi in an yi mutuwa kowa ya zo wurin da mazan da matan kowa sai zo da bakaken kaya wannan bai halal ba ce ba in kasa da bidalika al-hidad in kusi da bidalika al-hidad in ana nufin wannan shine takaba kawai sai an sa bakaken kaya amma in dai munasaba kawai faɗo waye kawai daidai da kasa bakaken kayan ka ne ka abun nan sai abun ya faru wannan ba komai ba za ce dole sai ka je ka cire ba amma ka zo da su yau gobe ma ka dawo da su akwai abun da suke nufi kuma ma wasu malaman sun ce idan kamar yanzu munasaba ce ta ashura wannan da ake tasowa da ashura da suke cikin muharram din nan tunda ka sani kullum abun na maimaituwa to idan lokacin yayi sadda ka ga muharram ya shigo sadda yan shi'a su duk duniya a lokacin nan bakin ciki suke suna sa bakaken kaya kai sai ka daina sa bakake ko kana da su sai ka aje su sai bayan lokacin ya wuce saboda in sun ganka da su za su dauka kai daidai da su kai ta tabo da su daga isa kayan na eh tun daga daga wata muharram ko to ka gani ko ka gani yafi yafi saboda duk lokacin ai suna ta yi suna ta abun eh na suke gama to ka gani ko ka gani ka tunatar da mu ko da kaskar kaskasa bakakken kayan nan in dai daga muharram ne ya shigo har ka bari har sai safar ya kare baka sa su ko kana da su ba fata maka bakakken kayan ne a a daidai ai ta sa su a daidai wannan lokacin ne to za a yi daidai da su ne duk wanda suka gani da wannan kayan za su dauka nasu ne to saboda haka da sa an taimaka musu komi kala iri dai bakake duka bakake a dan mulik kenan wulik ai kaga wannan mummuna abun nan ne ba daidai bane shi ce ne eh eh suka dafe shi ko to ka ji ko shi ba za mu yi gurin dole ne na to ya sai rigima aka ta kaɗawa aka ta kafawa Allah ya kawo wani kana da yaran da ta yi ta gudanar wani da ke faruwa ya ce ɗan shi ne mhm shi wanda an ta ɗan shi ne to kuma jan ɗari da shi jin zagin Eh.
sai ka ce ita a kare sunna eh ita amma ka ba da shi eh ka fi ce ni eh dan yana zuwa abin da ake ɗauke cewa sai yana dama in da ka biyar da kuma sai yana abin da ya Eh.
yi ya ce ta mutane to a shine ai shine to za a ga masa ai wannan ai wannan kayan wannan kayan da ina duk wulik a daidai irin wannan lokacin su ganka wulik ai ko ɗaya kasa ma za su ce su kai daidai da su Duk inda za ka zo ka sa wata rana sai da na fito na sa dara kuma yanzu ma wannan kalan ma din na zo na na zo na ta sa bakaken hula ni na bance ba to za ka zo ka sa bakan ne in suka gani wani lokaci su rika jin daɗi in ba sun san dama kawai jijji masu kake ba kawai su munasaba ce kawai ta zo ta faɗo abu ne ya faɗo kawai amma dai da gangan kada ka yi na? Eh. Allah ya baka, Allah ya baka, Allah ya hore ba, Allah ya hore ba gaba daya. Allah ya hore. Eh eh. Eh, bakar nan ba? Ai a nan garin an taɓa yin lokacin da in ka zo ka- da aka yi wani rikici na shi'a in ka taho da da- da baka sai su kyale ka. In ko ka biyo inda ba wurin su ba kuma da baka su kuma ran ma mota ka kuma sai dan shi'a ne. An taɓa yin nan haka a nan garin. In ka zo da bakin fenti suka ga ka shigo cikin su su kyale ka. in ka zo da da wanda ina ai to ai babban bugai abin da ne to ka dubi yahudu ba wai yahudu su yanzu yahudu sukan koma ne fa su zo su rika yin abin nan har aka nuno su ga su nan da bakakken kaya wai ranar girman majaki eh ranar girman majaki sun dauki majakin gaba ɗaya sun daukai ba sun saga lawiya eh su ma ai shi'a kuma suna da ranar girman majaki su jaki saboda suna zagin amirul mu'minin Umar su kuma yahudu jaki saboda wai uzairu wai uzairu da ya- da ya tafi da jaki saboda jakin da ya tafi da shi jaki ya tashi don haka yasa zo ranar in irin wannan lokacin ya ni na manta kwanan wata na manta nawa ga wata dai suke yi ranar girmama jaki a wajen yahudu ɗaukar shi suka yi fa gaba ɗaya an mai sa mai kaya an mai ado an sa mai kaya har sun ɗauke sama sun ɗaga sama yana na waya da na tuna da na kawo su gani su kuma shi ana girma na abin nan ɗin shi su kuma saboda abin nan saboda suna zagin umar suna nuna shi ne jaki shi ne ma abin nan jaki to amma kuma wani wani wani wani azula ya ce to ai jaki ya wai jaki suke ce ba shi ma shi ne shi ne abin nan ba to wani ya zo ya ɗaure jakin kullum ya ta ɗirkar jaki ya ta ɗirkar jakin yana dukan shi shi ne kawai ran nan jaki ko ya- da ya ga ya zo kawai ya sa mai ko ya balla mai kafa ya faɗi ta baya ya suma shi ne shi wancan arzu na yace ya yi daidai faru ku dama adda kai kuntin ta furuku bai da haƙƙi wal batil a zanta ya faru irin ka kayi mana ba sai da ɗaukar jaki ha so da haka abin nan ne in dai mutum ya rubu da Allah to ya dinga kama kama kenan ya fita wuya ya shiga nan ya tashi ya shiga nan ya tashi kuma duka gaba ɗaya ai an gama a ji a shiga wuta tunda wanda ya saki abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da shi bai bi karantawar manzon Allah ba ai magana ta kare wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira to da haka ga daga nan magana ta kare to da haka dole ne mutum ya bari abin nan bai ya tafi wuya wa yajibu ala zawjati wa badati wa qaribai wa wa- wa qaribati wajibi ne akan ma iyali na da ƴaƴana mata da ƴan kwana mata na kusa wa kullul muslimat da dukkan musulmai dai su waɗannan musulmai to an yatakhallaqna bil akhlaqi al hamida lokacin da ake zuwa wannan mutuwa in an yi to su rika zuwa da halaye waɗanda suke masu kyau kada a ce mutum ya mutu kuma mata ƴan uwan shi su taho su zo gida ba hijabi ba wane ne ba kaza ba kaza ko su zo su ta shiga cikin mutane ga su maza su ta kutsa cikin maza har su zo daga nesa su wani cire takalmi amma su ta kutsa cikin maza ana gogayya da su laifi ne yau muna magana da wani yake cewa shi ya tasirantu matuƙa da muka kar- lokacin da muke karatun littafin alhayi halin ta mu ya ce a daidai lokacin aka yi munasaba mahaifiyarsa tana kwanci a asibiti sai ya rika zuwa wurinta yana zuwa wurinta sai ya ga wasu kuma 'ya'yan 'yan uwansa sai su zo da tufa mara kyau da irin wannan yar bebin da wane ne su zo ga kaya masu su rannan ya kira ya washe sai kin gani yaran nan in za su zo dole sai sun zo wurin mama ki rika sawa su shiga mai kyau in ko ba za su shiga mai kyau ba to su daina zuwa musamman da waɗannan abubuwan da suke zuwa don suna fa iya shi ya ji a karatunmu cewa waɗannan abubuwa suna iya sabbaba mutum ya kasa kalmar shahada ita kuma ya uwa ta yi fushi aka yi ta takusa a shi da ita Allah da ikon sa ranar da za su da maman Allah ya kaddara za ta cika sai ta ce ina yawa ne aka kira shi yana masallaci ya taso ya zo ya zo daga shi sai wata kanwar shi duk sauran nan ba sa nan ya ga halin da take ciki an sa mata wannan abu ne sai a cire mata aka cire mata ya fare mata la ilaha illallah yana maimaita tana maimaita yana maimaita tana maimaitawa har aka kai inda ta yi shiru shi ke nan ce bukata ta biya ce ka kai da waɗannan nanan daya an ce mace taimakon da za mata kenan to wani lokaci ana faɗin abun nan za ka ga mutane sai su gan shi wani zai fahimta wani kuma ya ga kamar wani abu ne daban to dama kuma haka ɗabi'a take saboda haka in an zo wurin mamaci wanda ke kwanci ana ganin rayuwar shi ta zo ta san makarewa to ba a zuwa da wasu jagwalgwalan abubuwa za a yi duk yadda za a yi ne a yi abin da za a kare shi a taimake shi kuma a yin ba ku manta ba muna da ɗaliban mu wanda lokacin da ne magana na ce wata rara wani bawan Allah ana kyautata masa zato aka zo zai bar duniya aka yi sai mai kalmar shahada yayi ya kasa faɗi wasu daga cikin waɗanda ke tare da shi suka je suka gaya malamin da yake karatu cewa ga wane nan ana ce mai kalmar shahada kuma akwai alama rayuwa ta zo ƙarshe ya kasa faɗin kalmar shahadan nan ya ce ka amma kuma ne masa zaton alkhairi to me ya ka ya ce a tashi mu tafi a bar karatu a je ana irin karatu na abin na makaranta ya ce a bari mu je mu gani ana zuwa ya shiga ya tarar da gwangwanayen madara da waye masu hotuna masu bombita da waye waye ya ce a ta waɗannan masu na iya ku kwashe su ku zubar da su waje wanda ya kwashe su ya kai waje kafin ya dawo ya yi kalmar shahada don haka shawara shi ne idan aka ga mutum yana cikin halin da ake ganin zai bar duniya in yana asibiti ne a kalli ɗakin asibitin nan da yadda yake abin nan ba a ciccire wasu abubuwa da a taimake shi idan yana gidansa ne kuma a kallurin in inda za a iya cire abubuwan ne a cire in inda ba za a iya cirewa ba ne a ɗauka kai shi wani ɗaki wanda ba haka yake ba ba komi a ciki ba hotuna ba komi wannan shine za a taimaka masa dan mala'iku ba za su shigo wurin da waɗannan abubuwan suke ba daga hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai sura ko akwai kare ba sa shiga mun karanta wannan mai rana wata kirara sannan yarinya ta bada labarin ta ce ita ya faru ta ji wannan maganan ne saboda haka kakarsu ita ma za ta rasu da tana ta kalmar shahada tana ta kalmar shahada ko da suna kalmar shahada ran nan sai yan uwa suka taru da yayyen abun nan ba suka zo yayanta sai guda ta zo da irin wannan gana mazgodin mai hotuna da yawa tunda ta shigo da jikan nan bata karin kalmar shahada ba aka ji ta yi shiru sai yarinyar nan ita kuma ta ce ina ganin abin nan da kika saboda an yi mana karatu cewa in mutum zai mutu in aka shigo da hotuna kusa da shi zai hana shi kalmar shahada aka hada da ita da ni duk aka zazzage mu nana malamin naku shi ma ƙarya to suka zazzage mu dai ana ta wannan hayaniyan sai babban yayan su ya zo ya tara ana ta hayaniya ya ce me ya faru aka ce ga abin da ya faru ga abin da ita kuma wannan yarinyar ta ce wai ita ma wai su masu ilimi ga abin da ta ce da tana kalmar shahada aka ce ana ta yi kafin a zo a yanzu fa da kika zo ba ta yi sai ta to me matsala aka ce jikan ne ce to a fitar da jikan mana a gani ba shikenan ba ana fitar da jika kuma sai kalmar shahada kuma ta mutu wannan tana nan yarinyar tana nan a ruwa ce tana nan to kuma ga isa nan zaune shi ma mace ta haihu jini bai tsaya ba haka ne ko tana ta kalmar shahada a gidan mijinta sai aka ce a dawo da ita gidan iyayenta aka dawo da ita gidan iyayenta tunda ta shigo ɗakin bata ƙara yi ba aka zo ana ta hayaniya ta zo a ikon Allah sai wa Allah na ta kalmar shahada amma tunda ta shigo nan bata ƙara ba shi isa yin gashi nan zaune ya ce shi ya leƙa ya ga duk abin da ke jikin bango da kalanda da waye da hotuna ya ce to menene mamaki ga abin da ya hana ta nan kalmar shahada tana ta kalmar shahada ta kafin ta zo nan ga abubuwan da ya hana ta nan a cire su mana suka ce kai abinda ba cire ba kenan ita kuma bata ƙara ba har ta mutu suka ƙi cirewa ita kuma daga nan bata ƙara cewa ba har ta cika ya ka gani sau da haka mutum in ya rena ka ko za ka gaya mai gaskiya ba zai ɗauka ba ma da ya rena ka yana ganin baka yi saka gaya masa gaskiya ba to to me za ka samu kai ƙarya me ya amfanin da za ka yi abin da bai faru ba ka ce me za ka samu na kuma addini addini cikin rasa inda zai wani abin nan sai addini mene za ka samu abu ne wanda suke wa kayyad ne muna gani a aikace kuma ba yanzu da makaranta ala'ayi halin ta mutum ban mawana da ke hana kalmar shahada guda nawa a karanta a wurin ai ba su da iyaka ga wannan yana ta jin kiɗi a cikin motar shi an zo yanzu ya yi accident ga bidiyo yana ta kalla a mota yana sa amma yanzu an zo ga ya faɗa kan titi an yi an yi da shi kalmar shahada yana cewa baya iya faɗi yana cewa ba zai iya ba har ya cika saboda mawana sun hana shi to ga kuma wancan shi ya zo yana yana kai ziyara wajen kakai shi ko kullun ya kai koyaushe kai ziyara mai kirki ne ga kaza amma da yazo ya haɗa sai gashi an ɗaukai har yi aka kai shi asibiti yana ta karatu alkur'ani kaman abun nan ba to duka waɗannan ga waccan yarinya mai bauta Allah wadda aka zo aka za ka wata abun nan ba hancin ta ma wani kamshi ya fito daga hancin sai da ya bula asibiti gaba ɗaya duk mun yi magana akan waɗannan cikin Allah ya mutu yana so kuma ya duba gani kuma abu ne waƙiyyat a aikace saboda haka a yi abin da ya cancanta kada rana ta ɓaci wa wannan su zo da halaye masu kyau wa ala ra'asiha alhaya yace duka cikin halayen da aka fi so kuma ginshikan shine kunya ya zama na suna da kunya kasan ko yanzu mata in ana maganan kunya ya za a yi mata su zo su keto cikin maza su shigo inda da ne da wanda ko masallaci za in za su tafi unguwa sai su ce ai sauri ko dai a tafi kafin a taso masallacin juma'a ko kuma su bari sai an sauko amma da mata ba sa ma iya tafiya suna tafiya hanya a sauko masallaci ko sallar farilla aka gama kusa da gida sun suka ga za a fito to wata ma in ta biyo hanya jiri ta take sai an tare an ce da Allah jama'a ku yi hakuri ga mata na so su wuce sun kasa saboda sun gan ku amma yanzu to to to ka gani to saboda kada su zo su kaɗu da maza to yanzu fa yanzu da take koko yanzu da za su ma hau kan hanyar ka ma yi sallama su ba ka wuri sun baje kamar tumaki in a mota kake kai hon su zazzage ka ba ga wuri nan ma ku dan buɗa masa su wuce su ga wuri nan wata kasuwa fa na je wajen mai sai da kayan muna tsaye sun zo sun jera gaba ɗaya na fita daga wurin na koma gefe suka yi tsaye wata na ta lasa waya gaba na zo na gaji na tsaye na ce bai da Allah ce ku dan matsa ni na samu yanzu saboda ya sallame ni tafi ko motsa ba su ba wallahi ko motsa ba su ba to irin wannan ya zaka ka je kasuwa su ma sun zo ka je sayin ka ba su ma su suka zo saboda kai in ka je da kanka waɗancan su sun turo su to za ka yi kuma kai masa magana kai ma rashin mutunci dama tana jira sau da haka kunya rashin kunya wannan babban masifa ce kuma mun halitta fi muka karanta nan fiqhul haya kunya muka yi alhaya cikin wancan silsila min akhlaqir rasul akwai alhaya da karanta kunya shu'ba ne min shu'abil iman rashin kunya kunya abu biyu ne hade da imani suke su biyu ne a haɗe idan ba kunya imani ya tafi in ba imani kunya ta tafi dole a haɗe suke wani yanki ne na imani to amma yanzu ka auna ka gani ba kunya musamman an ce kunya a wurin namiji da mace duk abu ne mai kyau amma a wurin mace tafi kama yanzu yaya matar rashin kunya alhaya li'annahu min asasil iman usasil iman domin yana daga cikin usasil iman kunya tana daga cikin tushen imani lima ruya an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna li kulli dinin khuluqan kowane addini yana da halaye masu kyau da ake yabo a ciki a ce ga ɗabi'u masu kyau da suke da ban sha'awa wa inna khulqal islam alhaya ɗabi'un musulunci ginshikin daga ciki kunya kunya babban abu ce a ce mutum bai da kunya ko kuwa wannan ba ta da kunya da can iyayen mu har za a ce ma duk sharri kagin aka ce ma mutum bai da kunya to ka kiyaye shi kawai dan zai iya ma komai ai dan kama da ya zama dan kama rashin kunya shi ne da dan kashin kasuwa da ya zama dan kashin kasuwa me yasa ya zama haka rashin kunya sau da bai da kunya bai jin kunya magajiya da ta zama magajiya gidan iskancin ta me yasa ta zama haka sau da ba ta da kunya za ta iya yin komi ba sa da ba ta damuwa dan ta yi abin kunya ba ta damuwa dan ta sa iyayenta kunya ba ta damuwa dan ta sa yawanta kunya tunda ba ta da kunya to kuma wannan dalilin wannan irin wajen da na'iza abin nan ba saboda rashin kunya sai ya kai ga yau har maza ma ba su da kunya wai mutum yau an kai ga in an yi mutuwa wai an je gidan jana'iza wa a ce wai mutum wai har yana yawo da cokali in ya je ya samu gidan jana'iza da ya ga akwai mai mai sai ya zauna nan ya rika kiran abokai kenan an yi wata mutuwa fa mai zafi ba wai mai zafi ta an rasa ba a'a mai zafi ta za akwai kaya wurin za a ci abinci a ci nama a sha fiyo wata a sha ruwa a sha shayi saboda haka an yi wata mutuwa mai daɗi sai kira abokan shi da cokali wai namiji na yawo da cokali saboda zai ci abinci a gidan mutuwa to na har da gishiri da magi kaji har da gishiri da magi in an zo kawai ya ji abin ya barwada su ma mata haka da gishiri da magi matan ma sun faɗi da kansu wata ma wai ta je gidan mutuwa mata ga ana ta cin shinkafa ana ta cin ana ta cin shinkafa da salad da wane ne ta ce ita to salad din ya kare ba ka mata ba aka samu aka je mata ta ce to ya sunan dan ce ke mutu a kai wasu da ake wata ce ai ina gana ta wada kada wuce ana ta da wasu kada ta wasu ya lauka so da kuke in ga yadda ga yaro wada kai ya bai ga in ga yadda ga yaro wa ka take to su wadanda da suke zuwa take ga an yi wajen dama yanzu sun ce an sa abun yana da bambanci in ka zo wajen makoki kaga an yi mutuwa kaga wannan abun da aka kawo kanofi din da aka kawo green white green ne to akwai mai zafin ce wannan wanda ya mutu mai karhi ne abuja ce daga abuja ne abuja yan ko ba shi ta yan abuja na zuwa wurin shi yasa da mata aka dauko kanofi green white green su masu kuɗi so suke duk abin da za a yi ko mutuwa ce sai sun bambanta da su da wanda bai da kuɗi shi yasa dole in an yi wani abu sai a ce vip nasu kenan ko mutuwan to yanzu akwai vip inda nan ne za a je a gayyato ka zo ka abin nan dinsu yanzu nan bakar nan kan nan isa kai ta akwai vip wurin da suke aski dubu biyar eh in kuka je ku hudu dubu ashirin wani ma shi in aka yi mai saboda a san wane ne in ya tashi sai ba da dubu ɗari matsiyacin amma bai ba da dubu ɗari a masallacinsu ba yanzu nan saboda nan a zo aski a gane nan a ta ba da labari ko yaran har su ɗauke shi hoto su tura shi a su ce wannan Allah ya ƙara mai in ya zo aski wurin mu yana ba da dubu ɗari aske mai kai ya ba da dubu ɗari a masallacinsa ana neman bai taɓa ba da dubu biyar ba ga fankoki duk sun mutu amma bai ba da su a can ba tun da nan ba za su sa a facebook ba sai je gida aske ba da dubu ya zo dubu biyar biyar kai ɗaya sai ka ce sallah mai kan ake ya dawo saboda saboda su su ware dai daga ba sa ba sa su yi dai yadda za su su ware su su zama nasu daban abun nan daban inda ba dan musulunci ya yi da gaske ba wallahi ina gaya ma mutane a masallaci ma sai sun ce a rike masu wurin su daban sahun su a tsakani tsakanin su da wasu sahu uku sannan su su tsaya sannan a sahu uku da abin nan ba shi kuma liman shi ma wari yake a kai shi tan daban ne inda ba su yin wari tunda liman din ba dai yana cikin ba sallar ke kawo su ba wai dan suna maganin girman limamin ba da sai su kawo nasu ba ko kuma su zaɓi dai cikin su yayi to to shi ne to so da haka ne sun riga sun rena mutane ke sa idan kana ganin kana da karatu kana zuwa wai masu kuɗi wannan ya zo ya cewa sai wa wala da ƙarya ne waɗannan mutanen dan suna jinjina wala da ƙarya ne ba daga gaske suke ba ƙarya suke kawai kawai da su yi ma ƙarya ne kai kai tunanin abin da gaske ne bula ce a da gaske suke ba saboda mutane za ka ga suna zuwa gidan wannan su je su ta cin abinci ai ta hira ai ta latsa wayoyi wani yake shingida kawai ba abin da yake sai waya sai in an ga mutane sun zo wani ya zo zai adda sai kawai kowa na na hidimar ta ta ana addu'a shi nan daga nan sa ta amin wani ma bai ji abin da ya amin malam amin amin mala duk ƙarya ne wallahi ƙarya yake yoya ma san me kace kwando ne fa kwando duk abin da kake faɗin bai sani ba amma ce amin amin wala da ƙarya kana gama zai fara dariya ya dauko waya ce ta gaba da latsa sai kuma wani ya zo an rubuta sunan mutane shi dubin banza ne wa min alhaya'i yana daga cikin kunya ko amata Allah ya zihirna zinatahunna kada su rika bayyana kwalliyar da suka yi kada gidan mutuwa ya zama kaman gidan buki ana zuwa kowace sai ta kure a daka sannan ta taho wala tabarrajna bi ayi halin kada su rika yin fita da kwalliya irin ta jahiliya kowane hali min al-ahwal amama shabab wa rijal gaba da gaban matasa in yan mata ne ko ko mazaje wa wa rijal amma da wannan gaba daya mazaje gaba daya wal aqriba khassa da na kusan ma gaba daya su ma alama lam yahilluna lahunna matakabba waɗanda suke halal ne gare su ba ba muharraman su bane kenan وذلك صيانة لأنفسهن وأرادهن wannan in kaga haka duk da ake cewa mata su tsare jikin su ko su yi wani abu dan kare mutuncin su ne Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi sanin inda duk wata banna za ta shigo saboda haka ya toshe ta wannan saboda su kare kansu kuma su tsare mutuncin su da qaulihi ta'ala ya ayyuhan nabi saboda Allah ya ce ya kai annabi kulli azwajika ka gaya ma matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wanisa'il mu'minin da matan mu'minai sauran gaba daya to annabi lokacin ma ƴaƴansa nawa ne da ake wannan maganar sannan ka gaya masu da matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'minai yudnina alaihin min jalabibihinna su rika lullube jikinsu da wuya duk wurin fitina su lullube shi su sa mayafin su lullube zalika adna an yurafna fala yudaina wannan shine karancin yanda za a gane su a san matan mu'mine ne ko ƴaƴan mu'mine ne ba za a cutar da su ba ta hanyar yi musu wata magana ta rashin mutunci ko mara kyau wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ba yayi haka bane dan a takura masu ko a matsa masu Allah shi ya san hikimar da ke cikin yin haka Allah mai gafara ne mai jin tausayi ne ba wanda zai ji tausayin ku sama da yadda Allah zai ji tausayin ku na haka da yace ai haka ba yayi haka bane dan a matsa maku وأن يعتمرنا بكل ما أمرهن به أي الله سبحانه وتعالى كما سنن أنا سو سوما تنن دك أبن الله أمر سيسو أديدي إرمان اللوكة سسري أي أبن حتى في أصواتهن ومشيتهن har wajen sautin su da tafiya kada su rika yin tafiya wacce za ta jawo hankali ko su rika magana da ƙarfi ko su rika daga murya suna magana fa amara Allahu أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاصة الله تبارك وتعالى يا أمر تونني يا أمر ما تم زن الله ني دونا أكيدي ونساء المؤمنات المسلمين والمؤمنين عامة سننكما دما تم مسلمي da muminai kuma gaba ɗaya kowa kenan dokar ta hada shi bai tsaya ga matan annabi ba kamar yadda shi ake cewa kama fi qaulihi ta'ala ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa ba daidai kuke ba da ɗaya daga cikin mata ku kuna gaba da kowace sai suka kore su da suka aka ce lastunna ka ahadin minan nisa sai suka ce ai ka gani yake nuna cewa su lalatattu ne saboda suna son su ci mutuncin matan maza alhali nan daraja ake magana ku ba daidai kuke da sauran mata ba wurin Allah tabaraka wa ta'ala matsayin ku babba ne saboda a gidajenku ake saukar da Qur'anin nan kamar yadda za ku gani kuma ai Qur'anin ya bayyana abin da kanki cewa wa kunna ma yutla alaikum fi buyutikum ku tuna abin da ake karantawa in ayatillahi wal hikma ku tuna da abin da ake karanta sai kaga yana nuna shi yasa aka ce ba daidai suke da sauran mata ba ai ni ya ni sa'ad lastunna ka hadin min niskin taqaytunna matakar kuka ji tsoron Allah kuka yi abin da ya danganta to ba za ku zama daidai da sauran mata ba za a ba ku lada riki riki akan na wasu fala takhdana bil bil qawl haka kada ku rika yin magana da kankan da kai irin wanda zai nuna wani ya ji wata abu tsammanin wani abu na fito ma tare da ku fa yatma alladhi fi qalbi fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda ke cikin zuciyarsa ya ji yake da wani ciwo na munafuci a zuciyarsa ya ji wani abu da game da ku sai munafiki ne zai bata matan manzon Allah munafiki shike sukan matan manzon Allah kuma sukan matan manzon Allah sukan manzon Allah ne sukan manzon Allah sukan Allah ne sukan Allah ko shine karshen kafirci saboda haka babu wanda zai wannan sai wanda yake akwai ciwo a cikin zuciyar shi wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajen ku daina fita kuna yawan yawo ko ina wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku rika fita fita da kwalliya kuna ado kuna bude jikinku irin yadda jahiliya suke na farko suke yi majadul fatati fil bait la fil ma'mali والرجل يعمل في الحقول وإرثه في المنزل darajar mace majadul fata darajar mace fil baiti shine tana cikin gidanta sai illa zuwa ta ce ta fito sannan la fil ma'amali ba wurin aiki ba wurin haya gaga ba kasuwa ba ba yawon banza ba wannan ba daraja ba ce mace ce ta yawo ba ba lissafi ta zama wata wallaja ga lafiri yawo ko ina ta taganta tana zuwa ko ina ba daraja ba ce ga mace har wani wawan shi ya ce ma shi ya ba ta izini duk inda ta ga dama ma ta tafi sai ya dawo gida shi wata rai ce ina take ce ba ta nan ina gaje a ce oho gabo wannan shine gaban gabo the youth bai shiga aljanna irin wannan gabo arewa ake yi kulle wai har ma mutane wai sai su zo su rika wannan idan wannan yana da mata ba sa yawan fitowa ta ce a wani ai shi kulle yake shi yana tsari ko su ce kulle ko su ce tsari eh ko zafi sai da ma dalilin wannan ne zafin a da wani wannan ina matan shi ta fito ta ba zan ko shine daidai ba wurin Allah shi ko gabo ya bata dama ta fita ita ke cin kasuwa kaza ita ke cin kasuwa kaza shi ma in ta tashi tafiya har ya bata sako akwai gaban da matan shi ke so mai kayan sallah wallahi alazim matan shi take zuwa kasuwa ta yo shopping ta so na yara ta so na shi shi ma ta ce to ga naka na duba na ga wanda zai kyau da kai ga hula gabo kai ne kai ne za ka matakka ce za ta zuwa ko ina kasuwa kai matakka ce zuwa kasuwa kowa ya ganta kowa ya abin nan to dama me yasa ta zama taka fasina motar kai ne kana son kowa ya hau ban da gabo saboda haka dole ne sai su zo musu kawai ba ba addini bane in addini aka rabu da addini aka koma rayuwar turawa aka dauke ta aka ba addini an shiga uku shi yasa waɗanda aka zo aka ɗauke su burkuta addini irin su Fatima Amin ya zo irin wannan magana wai ai ka ma samu matarka ta yi abokai in za su wani wuri ta raka su za su kasuwa su yi shofin ta raka su su can da suke sun san abin suka zo suka fara magani su suka ce to Fatim Amin yana gida ya ce yana na mawjud ka ce to da Allah mun zo ne ka ba matarka muna so mu ma za mu kasuwa ta raka ya ce ittaqullah ittaqillah hatta ya karbaitan hato kai da kace da ayi to ka fara ba mu saka tarbe saka mu kasuwan ayi a aikata ga an fara da kai matsaya ci bura kunya ta ba sai magani ba daga nan ta so naka babu in an ba addini sai wahala aka ce masu haka nan sai wani ya abun nan ba to balle matan annabi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah sannan ba haka nan ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa atina Allah wa rasulahu sannan ku yi biyayya ga Allah ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya inma yuridu Allah abinda Allah yake nufi da waɗannan dokoki da ake baku da wannan tsari da ake maku da yuzhiba ankum rijsa ahlal bait saboda a cire maku duk wani abu na kazanta ya zama ba za a same shi a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ya ku mutanen gidan manzon Allah wannan ke nuna matan manzon Allah suna cikin ahlul bait ko ai shi a sun so ko sun ki wa yutahhirakum tatahira kuma Allah ya tsarkake ku tsarkakewa tabbatar da kirkin ku babu wani abun nan ya fito ko وقد أمرهن الله سبحانه وتعالى بآداب أي لو تمسكن بها لكانت محبة الله لهن Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci muminai wanda inda za su bi wannan dokoki ya ba da umarni inda za su bi waɗannan dokoki su riko da su to da sun samu soyayya Allah da Allah zai so su wamtala'at qulubahunna bil iman da kuma walam tala'at ay qulubuhum bil iman kuma da zakatan su sun cika da imani in suka tsare wannan qala ta'ala wa qul lil mu'minati ka ga ma mu'minai mata yaghdudna min absarihin su kulle daga idanunsu daina kallo wanda bai halatta ba wa yafazna furujahunna sanan tsare farjojin su kallo ko dai kallo akan titi ko kallo a waya domin yanzu idan ka zo ka bude waya kana shiga facebook zaka ga ana ta nuno ma har abin da baka ce ba ane ma talla a bankaɗo ma wannan tsiya a bankaɗo wannan tsiya a bankaɗo wannan tsiya in ba a yi sa'a wa in ka ga wata tsaye sai ka ce bari dan gani kana buɗo ta kafin ka gama wata ta shigo kafin ka gama wata ta shigo daga nan ma za su kai ka wani wuri ka shiga duniyan tsiya kenan daga nan ba sa babun nan ne to mutum ba jin tsoron Allah ya ba mata namiji yanzu kai azuban wanda bai aure ba ko mace da bata aure ba ta shige cikin daki ita kadai tana ganin ana nono fi mafi man batsa ana batsai ana komi menene ba za ta kalla ba sai tsoron Allah kawai muraqaba kuma ko kai babanta ne ko kai baban shi ne daki da kuke kwana da kai da shi yana rike da waye yana rike da abun nan kuma wayan nan ko ana so ko ba so sai amma lake ta yanzu tun da yara 'yan makaranta yanzu da wannan dama wanda suka shiga A level da an zo tun daga sadda za ka yi applying jam za a ce sai ka buɗe gmail address sai ka ba da profile sai ka ba da kaza in baka da waya babba za a yi wannan yanzu yi ba zai yi ba to tun daga nan za a fara in an je an shiga makarantar duk wani information da ake so a samu ko za a ba da wani abu sai a ce kowa ya ba da gmail address din shi kawai ka rubuta ka rubuta number ka ka rubuta malaman za a ba su ga number ka ka gmail address din ka in zai ba da asanan ta nan zai turo in kai ma ka yi ta nan za ka tura mai da za a ba ce su wallaki wa ba to wasu tsoron Allah ba to yara ƙanana ma yanzu ba a fudan din su an to ila ne ake yi yanzu saboda wannan matsalar ila ne ake yan ƙananan yara dole an sa a sai masu wayoyi su ta latsawa sun iya fiye da ma kai yadda ka iya in kai junin ka ce wai ka anshi wayan ka duba sai su koya abin da ba ka iya gano inda yake ma sun fi ka sanin wayan sun fi ka iya ba kai ma in ta ka tari kitan su za su gyara ma ma to to ya ba'i sai dai addu'a kuma ai ta nuna mutum muraqaba jin tsoron Allah a cikin rai shine babban abu ba wai ana ganin ka ba ana jin motsin ka ba bayan ana kaza ba duk mutum ya zama muraqaba kawai yana jin tsoron Allah ne ba sai yana ganin wani ba shine amfanin karatu na muraqaba to sun haka dan primary dan wane ne yan wane ne yanzu duka kowa ya iya ya iya balle a je Airbus abin nan ba duk ta nan ake sa abin nan ba ake maganganu ta nan ake isar da sako ta nan ake komi da abin da za a ce za su gani za su turo in an turo ta nan za a tura ma a sanar da kai kai baka gani ba ma to to haka mugun sa abin nan ba ka shiga cikin waɗannan sau da haka mutum ya tsare waɗannan abubuwa kallon nan kada mutum ya kallon abubuwa in ya faɗo maka korai in ya faɗo maka korai ya zama kallantar da kai ake ba kai ke kallo ba abinda nake nufi kallantarwa fadowa yake yi abinda baka ce zo ba sai ya shigo sai ka kore kai kuma abinda ba ce shigo ba sai ya shigo a kore amma ka gan shi a lokacin da ya fado ba ba ka bi shi ba kai ta kal sai ka kore shi ne zaman ka lafiya kawai amma sakin jiki a waɗannan abubuwan sai sun kai mutum ga tunda ba abinda ba ba ciki in so mutum ya ce ga tsiraiki tsirara tsirara akwai wurin da za a je duba nan bidiyon da wani bawan Allah nan ya yi magana sosai bawan Allah nan mai karanta mai ilmantarwa sosai da nake abin nan ba da ya je aka ga yace sai lacca yana magana sharrin maganan wayar GSM da ya maganganu a kai yace akwai wani ma yace wani wani group da ake shiga wani wai shi badu wannan group din yadda ke cikin ta yace lokacin an gayyace zai lacca a wani wuri yace bari ya shiga ciki ya research to abin da ke ciki ya ce wallahi da ya ga masifar da ake yi mata ke yi a faifai da ya kuka da idanun sai da ya kuka ce saboda abin da ya gani kuma waɗanda bai tunani ba maganan wai ko sanin addini ko waye ba har da makwabta na kusa da shi sai da ya gansu a kai da maganganun da suke da abin da ake a yau wai a ce mace ba ta jin kunya za ta iya yin tsirara ta tura wani wuri saboda san ta tura masifa ba wata rana a soya fita ina sai ma wata rana kin tsufa tuno maki da jiya na ga wata mata matar babban mutum ne ba aka nuno ta lokacin tana yarinya da sauranta ka ta nan ta duk rungume zaki to yanzu kuma nuno ta tsohuwa tukub ka ta nan ga abin nan ba kuma wani da ya tashi sai ya ce kuma ma wannan familin ai mun san su wallahi mutanen kirki ne family ne dai ga abun nan nan su guda daya tana nan wuri kaza bula bula tana aure da kirista kuma duk cikin wai kirkin su kenan su guda daya shi ya san su suna ganawa suna sa suna abun nan da ita amma su daya tana nan tana da christian family ta auka dawo kirista cikin gidan eh ita ta aure kirista ita kuma wacce ga ta tanda da zaki a rungume sannan da ƙarshen ta yanzu kuma ga ta nan ta buɗe baki ta yi taka so hmm? daga 70 zuwa yanzu hawa malam Allah wasa ne ai duniyan nan kama bi Allah ya ka kare wai balle ka yi fito na fito ka bari a baka dan lokaci kaɗan ka gani kwana nawa ne babu wani mutum fa da zai zo duniyar nan yayi kwana ɗaya a lissafin Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a wurin Allah mu a wurin mu sai an yi shekara dubu sannan ake samun kwana ɗaya to wa zai zo kwana ɗaya ta haka shi yasa sai a kyale mutum daga haihuwarka zuwa girmanka zuwa mulki zuwa duk abin da za ka yi a wurin Allah 'yan awoyi ne ka gama ka dawo ko ka shiga aljanna ko ka shiga wuta kuma an gama shikenan yan awoyi ne ba kwana ba ba ka kwana ɗaya ba da haihuwarka da matsayinka da makarantarka da mukamin da ka rike da duk inda ka kai kololuwa ko kai da sarkin duniya duk a wurin Allah ba kwana ɗaya ba awoyi ne a gama kuma rayuwa a koma kai karshe a koma wurin Allah inna rabbaka labil mirsad sai sa bai da sai kaga ana yin abu kaman Allah ya kyale ba kyalewa kuma yayi ba shiru ga shi ke nuna ya bari ba sai an shiga hannu za a gane za ka muji tsoron Allah tabaraka wataala wa yafalna furujahun wa la yubdina zinatahunna kada su rika bayyana kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abin da ya zama dole ba a iya kare shi kamar iska ya daga su ko za su yi goyo ko wani abu mai kama da wannan ba da gangan ba wale da ribin da bikin murihin na alajiyu bihin na sannan za su fita su sanya mayafansu su rufe sashen su rufe duka sasanni masu fitina daga wuyansu kansu zuwa wuya zuwa ina su lullube kirjinsu da sauransu wala yajina zinata hunna kada su rika bayyana kwalliyarsu illa li ba'ulatihin na sai ga mazajensu aw abaihin na ko iyayensu mahaifansu waɗanda suke muharamansu aw abai ba'ulatihin na ko ko iyayen mazansu to shi iyayen mazan nan ma yanzu saboda mutane sun zama yan iska wasu wasu fa to yanzu abin ya zama abin tsoro saboda a nan aka kawo mana ƙara nan a nan wurin ba ka tuna lokacin aliyu yana nan aka kawo ƙara nan yarinya ce a gida an auro ta dan mutum ya auro ta amma da baban da kuma wani dan kanan wanta suna ta shiga wurin ta aka haɗe aliyu bai fito ba ko to to wannan ce za ta ce kwalliya gaban su eh a gaisa kana jin nace a haɗe an haɗe suka ce sai an yi zahiriya dan na zuwa wurin yarinyan ana fasikanci uban ma na zuwa to in fito fili ran nan aka zo aka haɗe shine rigima ta taso uwar kuma ta ji ita maman ta ita na cikin gidan uwar dan da matar uban kenan shine aka zo ana rigima na aka kawo mana mu kuma domin za mu yi zamu ni alƙali ne idan in kore su ko ce su fito wuri a gaba ali ya zai kawo rikici ya ce wala kawo wani rikici Allah ya ji kai ali ya ce sai ali ali ya zai ilala ilajin da sallah ne na a yi sallah ya maki ya kishi gida da wuri ali ya ce ta wani yau ba yau ba zo da wani bala'in da wata ila da baka taba ji shi ba ga shi nan an kama a ɗaki an kama uba da ɗa sun je wajen matar ɗan waɗan shi wajen matar wa shi ƙane ne wancan to kaga wannan da an ce mace suna iya kwalliya gaban uban mijinta yanzu nan ɗan irin waɗannan ubannin aladu ba za a kwalliya gaban su ba to kaji ko to kaji to kaji yanzu yake cewa yanzu ma yanzu akwai bayanin da ake yake kai online yanzu online ne shi bai ma sanyi ba wanda ita mijin baban ne ma yake damuwa da yake ya dame ta tana bayanin matsalar zo da irin zai iya yiwa ya riga ya yiwu to to to ake nuna to kaji eh shi da fuska ta ka nuna su shi ke shi yana bada bayanin da yake shi ke bada yake kaza kaji shi a yobe eh ai yanzu ba ma wai muna neman me ya kai su mane wai abun yana faruwa dai ai masifan ta wuce inda ake tunani to yanzu wannan a ce kada su kwalliya kwalliya yanzu to kana fita gida kana ana bari in aka bar diya yanzu da uba a gida ita uwar tana jin tsoro saboda kada ta bashi yanzu wani abu ya faru da shi da diyar tana jin tsoro ba ta iya yin tafiya yanzu ta bashi tana tsoro wata ba tana iya faɗi ta ce kai gari sai sauri ta dawo don ta baro wanta a gida kuma baban nan nasu kura ne kura ha a shi kura ne alade bana kura kura wannan alade alade ne to kaji ba halin da ake cikin yanzu wannan masifan yanzu inda da dattija ka gaya masu wannan abin zai faru kai kana ganin shekara talatin nan baya ko arba'in za su yadda mutum a ce ‘ya'yan shi ba su tsira ba ma'urin shi na taba gaya maku nan na ce akwai wadda ta kira kuma ko kwanan nan masu da gaya man shi ma kes din ma na faruwa yanzu a wani wuri shi wannan ita suruki ita uwai ita yarinyan uwarta ce ko mijin ke so kaga da yanzu da ake zuwa a ce mutum ya je gaida surukai shi yanzu ya hana in an zuwa ce kai a tsaya can waje tun da ba surukan wannan zamanin ba surukai bane to kuma duk me yasa kunya ce fa ta fita ita suruka wai a ce mutum ya auro diyar mace wai amma ita macen kuma dan nan wannan mijin ya zo ya nemi mata wata magana irin ta to da yanzu ko rikici kuke samu kai da iyalinka in dai game da wannan jinsiya ce kana iya zuwa ka ga ma iyayenka kai tsaye kai da su ka gaya babanta ko ka gaya mamanta ka ce ai ga abin da yake faruwa ba ta ba da yadda ya kamata a gida za ka iya fari mutum ba zai yawa sai dai ya gaya ma shi wasu wakilan shi sai to a yarinya ce ba ta da ladabi ba ta duk abubuwan aure ba ta yi abin da ya cancanta mace ce miji ba ta yi kuma su sun gane da wannan yaran to amma wai yau har ya kai ga mutum zai iya masu rukashi wanda ta ba shi iya maganan banza hai a gan suna fita tare kuma yana neman ita ma uwai kai wannan sai dai aladu to kuma cin nama aladen suke da cin nama alade aladu aladu su kadai ke yin haka wallahi wannan ɗabi'ar alade ke yin ta kawai cikin dabbobi to ka duba wannan to haka suruka na jin tsoron surikinta in ta gane mata wani kallo kallo ta ce ita kuma ɗaya in kun zo tare ta ta kalla ta ce ita fa ta ga yana ta kallon mama tana wucewa mama na wucewa kana kallon ta to me ne ta ta ga akwai alama tunda shi ne ba kowa ba alade katon alade Allah ka tsare mu da wannan bala'i to saboda ka Allah ya faɗi duka waɗannan aw bu'ulatihin aw aba'ihinna ko ko su abun nan din su iyayen su abna'ihinna ko ƴaƴan su ƴaƴan su maza to ƴaƴan ma fa ƴaƴan ma da iyayen menene bai faru ba uwa da ɗa wai ana jin tsoro to iya ma faru aw abna'i bu'ulatihinna ko kuwa ƴaƴan mazajensu wanda ka auro gai ta ta auri miji to abin nan ƴaƴan shi ƴaƴan mijin wanda ba da ita ka haifa ba duk wannan ba komai ba a da can ake magana yanzu kam ai mutane sun rusa ayoyin ma saboda ba jin tsoron Allah amma dai haka umarnin yake asali aw ikhwanihin ko ƴan uwansu ya da kawa da kani kane kanwarka ko yayarka duk ba komai shi ma yanzu ba duk matsaloli ake samu tsakanin yaya da yayye da kanni aw bani ikhwanihin ko ko ƴaƴan ƴan uwansu maza aw bani akhwatihin ko ƴaƴan ƴan uwansu mata duk ba matsala aw nisa'ihin ko mata daga cikin su nan mun yi ranar a tafsiri da aka ce nisa'ihin aka sa zamirin akan nisa'ihinna matan su su daga ciki ana nufin mata musulmai ɗan uwansu in mata waɗanda ba musulmai bane da halatta su kalli mata musulmai ba ina fata an gane sai sa aka ce nisa'ihinna aka sa hinna a jiki ba a ce au nisa ba za ka ce nisa'ihinna mata daga kuma min daga cikin su musulmai kenan ba na waje ba haka aka ce shine ayan tana ɗaukar wannan sirrin amma malaka da imanuhunna ko abinda suka mallaka na bayi aw tabi'ina ko ko waɗanda suke biye da su ko da yaushe irin yan yara kanana ghayra ulul irbati wanda babu wani maganar sha'awa ko shakka game da su min rijal na yi abin nan tsofaffi ne su aw tifil alladhina lam yadhharu ala awrati nisa ko ko waɗanda ba su iya gane al'auran mata ba ma yan kananan yara kamar jarirai wala yadribna bi arjulihinna kada su rika tafiya suna taka takalmi sai yasa ake cewa ba a so mutum tana tafiya ta rika sanya wannan takalmin mai kwas kwas kwas wanda suke ce status dispenser ta sauki takalmi high heel dogo wanda zai rika girgida ta ko ta rika taka yana kwas mace da ta sa takalmi mai diddige tsawo to dole sai ya rika girgida jikinta to wannan girgida jikin zai sa kamar tana rangaji irin wanda annabi ya ce ga wasu mata nan da za su zo bayana suna tafiya kan hanya suna rangaji suna girgida jiki ku gaya masu in sun gansu tsinannu ne in kuka gansu ku gaya masu su tsinannu ne kuma yan wuta ne saboda haka waɗannan masu sa dogon takalmi ba a so ta sa dogon takalmi in tana so ta sa dogon takalmi sai ta sa a gida a ɗakin mijinta am saboda duk ma abin da za ta yi in ma da jirar wando za ta sa ko duk ma abin da za ta sa da ita da shi to shi kenan amma gidan da yake akwai matasa ko akwai wasu a wannan ma ta fito ta zo ta yi wata shiga wadda bai kamata ba ta matsa jiki gaban yara ko 'ya'yanta ne ba daidai ba ne wannan ta shiga ɗakin mijinta ne ko ta yi wani abu wannan daban amma irin wannan shigar da za a zauna cikin gida ko shi mai gina ya fito daga jiran wando da cinyoyi kaba kaba ya ta yawo cikin gida ya ce wa ajin nan gidan ba wanda ka sani kowa da ka sani karkashi na yake to haka ce su ga cinyar ka cinya al'aura ce ga namiji har ya gani sai wanda ya halatta ya gani wa tubu ila Allah jami'an ay li yu'lam wa kada su rika buga kawafun su li yu'lam ma yufina min zinatihinna saboda a san abin da suka boye na kwalliya a rika ganin menene suka yi na ko su sa turare ko su rika takawa dan aji cewa sun taho wa tubu ila Allah jami'an ku tuba dai zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine la'allakum tuflihun saboda ku rabauta wa laqad daraba Allah lakunna ayyuhal muslimati khairu matalin fil haya Allah ya buga maku ya ku musulmai an ba ku misali mafi kyau game da kunya wa ya man tuzahimna rijal ya waɗanda suke gogayya da maza suna cuɗanya wa shabab da matasa fi kulli makanin duna haya'in wala khawf min Allah a kowane wuri ba kunya ba jin tsoron Allah kalli yanzu yadda ƴan mata ke zuwa kasuwa ko ma matan wasu fa gaba ɗaya sun sun ɗauki kasuwa kawai wasu ma ba za su yi komai ba amma su je yawo su bude ido wannan sai ta gayyaci wannan da ce su take da zo ta raka ta kasuwa su je kasuwa su ta yawo kasuwar nan kowace kasuwa in ka je sai ga kaman kasuwar dan mata kawai aka yi da su suka cika kasuwar suke suke ciniki sai an ranka kawai an ranka wani sungungun ba damu ba amma ana ganin yan mata na shigowa kasuwa za a ce yau za a samu kuɗi yau za a samu babban abin nan za a yi gora sun samu kuɗi a banza za su zo su kace a banza so da ka babban masiwa suna cuɗanya da maza suna cuɗanya da abin nan kuma idan ka je kai in ka fara tsufa ko kana da abin da suke so ba za su yi wurin ka ba wurin matasa suke zuwa saboda matasa su ne daidai da su sai su ki zuwa sabu can inda abu da gaske suke so saya mana su saya da wuri to har su wanda suka yi shekarun sun fi so mu je wurin matasa sai su yaran sun fi fahimta sun fi iya zaɓo masu sun fi iya kaza haka dai za su yi ta faɗi ƙarya kuma suke sai ɗanci ne tare da su na ko ɗinki ko ɗinki to wai maza sun sun eh ba ta so ba ta so ta kai wurin mata ba a ce ga dinki mata na yi ta sai na ba ta so ita ba mata ba ta gane a samari matasa ne suka fi iya gane wanda suke so saboda su za su yi masu matsatse su yi masu style to wannan kenan duna haya wala khawfi min Allah babu kunya ba tsoro fi hadha al-mashhad al-qur'ani wannan abu da aka bayyana mana na al-qur'ani al-bali ina ma ja'at bintu shu'aib kuduba abin da ya faru a Qur'ani lokacin da diya Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam tazo wato tad'u man istana'ahu Allah ala aini wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa kunya ya zabo shi ya sa abu a idanunsa wa huwa Musa alaihi salatu wassalam shine Annabi Musa shi Allah ya tsare masa idanunsa bai kallon abin da bai kamata ba aka zo ya kira aka kira shi بالذهاب إلى أبيها ليجزيه ويشكره لما صنع نحو بناته saboda ya zo ana kiran shi ya je wajen babanta dan a saka masa abin da ya yi ba ku duba lokacin da aka bada labari ita ta bada aka ce fa ja'at wa ihdahu ma tamshi ala sihiya sai ɗaya daga cikin matan suka taho ta zo kiran annabi Musa ita da ta taho ta taho da kunya tana jin nauyi kaga ba mun yi maganar kunya ba qalat da ta zo ta ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babana yana kiranka saboda ya saka maka sakamakon abin da kai mana na ban ruwa falamma ja'at ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo wa qasa alaihi alqasasa ya bashi labarin duka abin da ya faru tsakaninsa da can mutanen Fir'auna da Fir'aunan gaba daya qala la tafa yace kada kai kada ka damu najauta min alqawmi salimin ka kubuta daga mutane azzalumai ta magana ta magana ta magana ta magana har yace zan aurar da kai ɗaya daga cikin ƴaƴana kaza kaza kaza ita kuma ta ce ya abatis da ajirhu inna khayra khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin ta ce ka dauke shi ma aiki inna khayra man ista'jarta mafi alkhairin wanda za ka ɗauka ya ma wani aiki shine alkawi al'amin wanda yake mai karfi ko mai aminci aka yi fasarar cewa ya aka ka gano shi alkawi ne al'aminu ne aka ce ta gano ta hanyar banruwa da ya masu domin su da suka zo ana ban ruwan nan su gidan mutunci suka fito ba sa cuɗanya da maza shine mahallin shahid da muke magana sun keɓe gefe ya tambaye su me yasa ku ba ku yin ban ruwa suka ce ai mu baban mu tsoho ne bai iya zuwa kuma mu ba ma so mu cuɗanya da maza ba ma gogoriyo da su muna bari sai sun gama sai mu ma mu yi ban ruwan mu bayan kowa ya tafi su kuma mutane ɗabi'atan tun jiya har yau har gobe haka suke in dai kace za ka addini sai sun yi kokarin sun ba sun rusa ka saboda haka da suka gama ban ruwa kawai sai suka ce ba wai su addini ba wai su yan gidan munan duk bamu da mutunci bamu da sai suka dawo marfin rijiya suka rufe rijiya kuma rijiyar nan ba ta budo daga mutum daya sai sun taru su ma suke bude marfin to yanzu sun kulle rijiya sun tafi kaga baya da za a ci ban ruwa annabi Musa na gani ya zo ya tambaye su da ya ce to da suka gama suka ga ya zo ya sa hannu daya ya tura marfin rijiya a'a ya kama jawo ruwa ruwan nan kuma da ya jawo nan da nan ga karfi ga kaza da ya jawo ga mu'jiza ta annabtaka dan haka Allah ya abin da dan da nan ya gama ban ruwa lokacin da ma suke komawa ya saba yanzu suna dadewa wasu koma ba yanzu sun koma da wuri kamar ne ya tambaye shi ya aka yi ya aka yi yau haka ba ku ban ruwan bane suka ce mun yi ga labari kaji yace kai ku nemo mana wannan da aka zo kiran shi aka kira shi ta zo ita kuma ga ta ta nuna alaman kunya tana jin kunya tana jin kunya shi a ta ce to baban su na kira daga nan ta tafi tana gaba yana biye sai iska ya kamar zai daga mata abin nan yace yanzu tsaya ki ji dawo ki ki koma bayana ni in shiga gaba idan kin zo kika zo inda zan kwana ki tsinci tsakoyi in zan shiga nan ki haka ko magana bai so yayi da ita da yawa kamar yadda muke magana dazu kada ya ta magana da ita da yawa ba muharrama shi ba kada ta shiga gaban shi tana tafiya rika kallon ta ta baya ko iska ya daga mata al'aura ya daga mata wani abu na ta ya gani ya bi ya tare wannan zan shiga gaba in ta tafiya kaga an zo mutum an kira shi a cikin daji ya taho da mace mai irin wannan sura ta matar babban bawan Allah daga cikin bayan Allah sannan bai mata wata magana mara kyau ba bai mata wani aiki mara kyau wata ce wannan mai karfi ne ga aikin da ya na ban ruwa sannan amintacce ne mai amana ne dan ya keɓe da mace a cikin daji sun taho daga daji har gida bai mata ko magana mara daɗi ba balle mata kallo mara kyau ya salam ya kuka gani to yanzu wannan latsafa aunata ne wannan baitin sai mu tsaya asunu irzi bi mali la ubajjiduhu la barakallahu al la barakallahu ba'da al irdi bil mali yake cewa asuna irdi bi mali ni ina tsare mutunci na da dukiya amfanin dukiya in ka same ta ka tsare mutuncin ka da ita la ubajjiduhu bana rusa mutunci na da Allah ya hore min la barakallahu ba'da al-mali ba'da al-irdi fil mali yace kai to Allah kada ya waje albarka a dukiya in dai bayan rusa mutunci ne duk wata dukiya wani abu da zaka samu a ce sai mutuncin ka ya zube kada Allah ya baka wannan dukiyar ma kada kai albarka da wannan to kuma ya ka gani yanzu mutum saboda zai samu kuɗi duk ba saboda wannan abin da zaka faɗi a ce uwa bata tsira ba wurin ɗa biya bata tsira ba wajen uba yayye da kanne ai wasu duk masu bokaye ne suke gaya masu wannan shigan taka suna za suna yi shine mahadin da za a yi in ba haka nan ba ya za a yi wannan mai mutunci mai kunya za a yi rikin wannan alfasha wadda dabbobi ma akwai daga cikin wanda ba sa ba su yadda da ita ba sai dai alade kuma shine mafi munin dabba shine za a zo bai san ma kanshi ba karan kanshi in ma an mai kwalliya bai sani ba in an kyale shi da datti bai sani ba an mai doka in an dokai ya dawo ba abin da yake ci sai kashin mutane sai da shi ya da ka bashi tuwo ko ka bashi shinkafa gara ka bashi kashi in ka sa mai sarka a wuya irin shi ne shi ne dabbar da ko za a sa mata zinariya wuya da zai ta shiga kwata da zazzage ta kwata saboda bai san ciwon kai shi ba to mutane sun zama masu rayuwa irin ta alade Allah ka tsare mu daga irin wannan mummunar dabi'a dan tsarkin sunayenka naktafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين